الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد bayan haka muna ƙara godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan ranar ta Laraba don ci gaba da karatun tafsirin wannan littafi na tafsirin Karim Rahman fi tafsirin Kalamin Manna na al'imam abdulrahman bin nasir sa'adi wanda yau za mu tashi farkon suratu tahrir tafsir suratu tahrir tafsirin suratu tahrir bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai gaban rahama da ke bantacciyar rahama ga masu imani a lahira za mu fara karatu ko kuma tafsirin wannan sura Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ana nufi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lima tuharrimu ma ahalla Allah laka dan bi kake haramta abin da Allah ya halitta maka tabtari marda ta azwajika kana neman yardan matanka saboda haka sai ka haramta abin da Allah ya halitta maka wannan ba daidai ba amma duk da haka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wannan aya aka ce dalilin saukarta shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta mariya mariya tana daga cikin bayu haka da ta zaman tsoron manzan allah ya yanta ta yana abin da sadaka da ita ita ce wadda ta aiwa mishi ɗanshi ibrahim wa aka ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya kwanta da ita a ɗakin Hafsa lokacin Hafsa ba ta da ta zo ta riƙe su ta ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama yanzu a ɗaki na sai ta riƙe ma an kaskanta wannan abin manzo Allah ya ga alamar ranta ya ɓace sai ya ce mata zo ki yau na haramta ita mariya amma wani tsakani na ne da to sai allah ya ce don mi zai haka a watan ruwaya aka ce mazana sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dawo da marace zai resa ɗakin duka matarsa da kowane ɗakin ya ji akalla yana zama ya ɗan jira kafin ya kai ɗakin da kwanan ran da yake kwana yana shiga ɗakin zainab ita kuma zainab ta tafi ta fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son kayan zafi sai ta yi tanadin zuma ma'ana kamar a ce wani ɗan shi ne haka in manzo Allah ya kai ɗakin ta to yana ɗan zuma da su ba shi kuma in ya je zama sai tana ɗakin ɗibar zuma tana lasa mai gaba kuma zuma ba shan ruwa ake mutu ko kaɗan kaɗan ne ake lasa sai ta samu sai sai ya ma'ana ya ɗauki lokaci a cikin ɗakin ta wanda baya samun ɗauki waɗannan lokuta a cikin sauran ɗakin to abin matar suka fahimce shi sai abin ya abin da su irin abin da na su na mata kishin da na mata maimakon su bincika su da menene ma'ana take yi wanda ya sa yake daɗewa ɗakinta su ma su yi wannan dan su samu su ma ya daɗewa ɗakin nasu a akaba da fiji sai suna ganin yanzu sun yi haka kamar sun koyi yanzu sai suka haɗe kai suka ce to yanzu wanda ya shigo ɗakinta ka ce masa suna jin kamar warin tafarnuwa a bakin shi kuma manzo Allah baya son sallallahu alaihi sallama a ji wani wari a ba shi to duk wanda ya ci wani aji sai su ce manzo Allah ya ya an ci ta wani wari a wani kuma shi ne ci a shi ne ci kawai shi kawai ya san dai zuma dai ce ya sha ɗakin zainu suka ci a zuman nan kana yi wa an haɗa ta da tawarnuwa in ya shiga wanga ɗaki a ce mai haka in ya shiga wanga ɗaki a ce mai haka ƙarshe sai fito ya haramta zuman da yau bai ƙara shan zuman ma in ya je ɗaki da sai Allah ya ce mishi don me za ka haramta abin da Allah ya halitta masa kawai don neman yardar matan amma Allah ya gafarta maka Allah mai gafara ne mai jin kai قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم Allah ya riga ya kablanta muku abinda za ku warware rantsoyinku idan kun yi yana tunda ya ce ya haramta ko yana yanzu Allah ya zarge shi akan wannan yana yanzu ka fara zai kuma ya ci gaba da abinda Allah ya halitta masa to shine Allah ya ce kad farada Allah lakum tahillata aymanikum Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta muku abin da za ku warware rantsuwa idan ku kenan kafaratul yamin ko wannan ya shahi kowace irin rantsuwa ce wacce mu'minai suka yi kenan mutum zai yi kafara kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku wadanda suka yi imani kar ku haramta abinda Allah ya halitta muku wala ta'tadu kuma kar ku keta riya inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah ba san masu keta riya ka har inda Allah yake cewa fa kafaratuhu it'amu asharati masakin kankaran laihin rantsuwa idan mutum yayi shine ya ciyar da miskinin goma min ausati ma tut'imuna ahlikum ma'ana daga tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyali ba abinci mai tsada ko ruwa ba kuma ba wanda yake kasa kwarai ba a a tsakatsaki auki suwatuhum ko kuma ku yi musu tuhaya ko ku ciyar da su ko ku yi musu tuhaya au tahariru raqabatin ko kuma ku sai baiwa ku ɗanta kamar lam yajid wanda bai samu abin da zai ciyar da musulman ba ko ya musu tufafi ko kuma baiwa ba su ya musala sake ayyami sai ya azumin kwana uku zalika kafaratu aymaniku idza halaftum wannan shine kankaran laifin rantsoyinku idan ma'ana kuka yi rantsuwa shine na Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin kafara rantsuwa kawai zai Allah maulakum Allah shine majibincin وهو العليم الله شيني مثلا كومي الحكيم كما الله ولي أتكي أيوكنسا ما يأد أب إند يتاج sai Allah yake ba da labarin asirin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi da zai ɗaya matarsa Hafsa yace ya haramta mari ko kuma wannan gum ko yace amma daga ni sai ke ita kuma sai ta je ta kwankwasa ma aisha ta ce albishiri ta ai ya haramta ta an gudu ko matan da suke su ne mafi tsarki amma ana samun turabishin waɗanda ta wale matan mu na yanzu ya kuba ne eh ba da ne ai kuma ba daidai suke tun daga shi Allah na zargin su abinda suke yi su yi daidai wa idan asarar nabiyu ya tuna yayin da annabi ya yi asiri ma'ana ya yi magana ta asiri ila ba'ad azwajihi zuwa ga sashen matansa hadisan ya asirta mata wani zance sai ta je ta tona asiri ma'ana ta ba da labari falon ma na ba'at bi lokacin da ta je ta ba da labarin asirin da suka yi da manzon Allah wa azharahu Allah alaihi sai Allah ya bayyana ma manzon Allah cewa ta faɗa to manzo Allah sallallahu alaihi sallama da ya zo yana son ya nuna mata ya ji labarin wa asirin da ya yi da ita ta faɗe shi arrafa ba'dahu sai ya ɗan sanar da ita shashen abin da ta ci ba duka ba wa'ara da an ba'ad ya kau da kai game da sauran zancen da ta faɗa da ba mamaki ta faɗi maganganu da yawa to sai ɗan kwansarta mata dai wani ɗan labari don ka san ya ji falamma na ba'aha bihi da ya ba ta labarin wannan abin da ta faɗa kare sai ta ce man an ba aka hada wane ne ya baka wannan labari ko to da ita ma ce ma aisha ta yi asiri ne ta faɗa ma kowa yana yanzu ya ce mata aisha ce yana yanzu ba layi kowa zai tashi sai tsakanin ku da aisha yanzu na son ta yi shin aisha ta faɗa kenan ko sai ta je ta ce to kai haka kika wani yan ɗan tsauna ko in gaya miki asiri kuma ki je ki faɗa musu sai da kika son mu ko قال سيتي وتنبأني العليم الخبير masanin nan mai labarin komi shi ya bani labari shi ne wa Allah wuta ta mutu kuma ai wa ya aje a mai faɗa ko in ta tuba da ke da Aisha in kun tuba zuwa ga Allah ila Allah zuwa ga Allah ku faɗi dai sabat qulubu kuma ku sani dai zukatan ku sun karkace abinda kuka yi ba daidai bane wa in ta zahara alai in kuma kuka haɗe ma wanda Allah kai kuka ce za ku taimaki juna wajen kuntata masa to fa inna Allah huwa maulahu ku sani wa Allah ne matukunci shi idan shi Allah zai kama mai wada wa jibril malaika jibril ma zai shiga wa salihul mu'minin da kuma nagartattun mu'minai su ma za su shiga irin su abubakar da abubakar da ya zama sai da ya kwanta ma yan samari wal mala'ikatu da mala'iku ba da zalika zahir ma'ana bayan Allah da mala'ika jibril da nagartattun mutane sauran mala'ikun su ma duka za su kawo na su kenan wajen yaƙan mace ne ko sun sa ake ce inna shaitan inna kai da shaitan kana da ifa ko amma da aka wajen mata sai aka ce inna kai da kunna azim asa rabbuhu akwai tsammanin ubangiji in tsallaka kunna in manzo Allah ya sake ku da ana magana da matansa an yi buje da Allah na iya canza mishi abuwa da khairan min kunna matan da suka yi ku alkhairi muslimat mata masu miƙa wuya ga Allah mu'minat masu gaskata Allah qanitat masu ƙasƙantar da kansu ga Allah da kuma mazajensu ta'ibat masu yawan komawa ga Allah abidat masu yawan ibada sa'ihat masu yawan nafiloli tayyibat zawaru wa abukara da yan mata sai ya tuda mai ya haɗa mai zawaru da ma'ana da yan mata wannan ke hada itabun min Allah wannan zargi ne daga Allah bi nabihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wa hina harrama ala nafsihi sariyata lokacin da ya haramta ma kansa sariyatahu ma'ana saƙata shi mari aw shariba al-asl ko ko ya sha zuma mura'atun li khatir ba'd azwaj zawjati saboda ma'ana kiyaye abin da ke damun wasu daga cikin matan sai ya haramta ni kistatun ma'arufa a cikin kissa da take sananna kamar yadda muka ba da labari fa an zara Allah hadi ayat sai Allah ya saukar da wannan ayoyin ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ai ya ayyuhan ladhi an'ama Allah alayhi bin nubuwati ya kai wanda Allah ya ma ni'ima ta annabci wal risala da manzanci wal wahayi da wahayi lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka dan ne kake haramta abinda Allah ya halitta mu min at-tayyibati na daga dada dan abubuwa allati an'ama Allahu biha alayka wanda Allah ya ni'imanta su akan ka wa ala ummatika da kuma al'ummarka tabtafi bi zalika ma'ana tabtafi kana nema bi zalika tarim da wannan haramtawar da kai kana neman marda ta azwajika yardan matanka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah mai jinka hada sarihun wannan bayyane yake bi anna Allah qad ghafara li rasulihi Allah ya gafarta mu manzansa wa rafa anhu al-lawma kuma ya doke zargi a gare shi wa rahimahu ya masa rahama wa sara zalika tahrim as-sabiru minhu wannan haram sabar da ya faru daga manzon Allah sai ya zamanto sababan shine dalili li shar'i hukmin am game da shar'anta wani hukunci gamamman hukunci li jami'il umma ga dukkan al'umma yana in mutum ya yi rantsuwa ko ya haramta wani abu sai ya kafara rantsuwa ko kuma mutum ya ce ya haramta mata shi ko to ai dan ba haramu ce kuma ba dai shi ba da kana ya haramta ko ne za mu dace kai ko wa ta Allah mu da shi Allah ya